الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aqidatu bahawiyya wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad alwarraq al-bahawi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu kan gabar da malam ya tattauna game da abin da ya shafi farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan gaba ta uku cikin gabobi wanda malam ya tattauna a kai shine abin da ya shafi alkur'ani na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين اللهم اجعل هذا العمل في ميزانه وانفعه به في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون قال المصنف رحمة الله عليه وأنها وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر نعم مالا الله تبارك وتعالى يجيك أنسى الرحمة yace wa annal qur'ana kalamullah wato hakika alqur'ani wannan wanda muke karantawa wanda Allah subhanahu wataala ya bautar da mu da tilawarsa da karanta sa a cikin sallah da kuma bayar da lada goma saboda karanta harafi daya cikin harufa na alkur'ani a zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala wato alkur'ani shine littafi daya-daya wanda ya fi kowane littafi cikin littattafai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga annabawansa ya tabbata cikin musnad na al'imamu ahmad da sanadi wanda yake kyakkyawa zuwa ga wathila ibn al'asqa Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wathila ibn al'asqa ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa yake cewa ƙuɗitu makana a taurati a saba'a ƙuɗitu مكان الإنجيل المثاني ووضيت مكان الزبور المئين وفضلت بالمفصل أتو الله سبحانه وتعالى يباني السبع الدوال أقول التوراة wato maimakin attaura wanda ya karanta asabu diwala kamar yadda kuma hadithin na na Aisha ya tabbatar wanda yana cikin sahihu a sunan a musnad na Imam Ahmad wato ya zama malami kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce mana akhadha as-sab'a diwala fa huwa habru dukkan wanda ya riki waɗannan surori guda bakwai masu tsawo na farkon alqur'ani ya zamanto malami ya haddace su ya san ma'anarsu kuma yake aiki da su na'am
to ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce an bani almi'ul a gurin zabura littafin annabi dawud alayhi salatu wassalam ma'aiki ya ce kuma an bani almathani maimakin injila littafin annabi isa salawatullahi wasalamu alaihi sai kuma ma'aiki ya ce an fifita ni da almufassal al-mufassal shine daga suratul hujurat zuwa min al-jinnati wan nas kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi kai da wannan shine wancin malaman malikiya suke kai abin da ya shafi al-mufassal yana farawa ne daga suratul hujurat ƙarshen shi zuwa min al-jinnati wan nas kuma shi ma ya kasu kashi uku akwai diwal akwai qisar akwai awsat to ma'aiki alayhi salatu wassalam wato ya faɗi wato alƙur'ani zance ne na Allah sannan kuma na'am alƙur'ani na'am alƙur'ani zance ne na Allah wanda muke karantawa minhu bada bila kaifiyatin qawlan wato alƙur'ani bada minhu ya bayyana daga wajen Allah subhanahu wata'ala Allah tabaraka wata'ala alƙur'ani daga wajen shi yazo bila kaifiyatin qawlan ba tare da kaifiyar ba tare da sanin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi alƙur'ani ba ga mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam amma dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya karantar da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam na'am wato shi ya karantar da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wasalamu alƙur'ani mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam shi kuma ya karantar da shi ga ma'aiki alaihi salatu wasalam wato alƙur'ani ba kamar yadda waɗansu daga cikin waɗanda suka karkacewa hanya ba ne suke faɗa na cewa alƙur'ani wato ba zancen Allah ba ne wato suna ganin cewa zance ne na mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam waɗansu kuma suna ganin cewa zance ne na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda wannan dukkanin shi ga baki ɗaya kuskure ne saboda allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaryatar da haka sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin sunnasa ingantacciya ya ƙaryatar da haka alƙur'ani zance ne na allah shi yasa za mu ga cewa ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙalubalanci larabawa kan cewa idan har suna tunanin cewa wannan alƙur'ani ba daga wajen Allah ya zo shi ba daga wajen bil'adama ne ya zo a matsayinsu na suma bil'adama ne larabawa masu fasaha ku zo da kudamkacin alƙur'ani Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wada'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin wato idan har kuna tababa kuna cikin kokonto game da abin da muka sassaukar da shi akan bawon mu annabi Muhammad sallallahu cewa ba daga wajen mu yazo shi ba kuna da ja akan cewa shine ya kirkira da gaban kansa to ku zo ku da wata mukacin alqur'ani din idan har da gaske kuke saboda kuma larabawa ne masu fasaha irinsa in dai har shi ya kirkira daga gaban kansa kuma ku zo da irinsa kul ma yakunu li an ubaddilahu in tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya kalubalance su da su zo da kwatamkacin alqur'ani ba su zo da shi ba sai kuma ya kalubalance su da su zo da surori guda goma kwatamkacin surori na alkur'ani Allah ta'ala ce am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin idan har kuna ganin cewa farin jakada sallallahu alaihi wasallama shine ya kirkira alkur'ani to ku ku zo da surori guda goma ba wai ɗari da sha hudu ba surori guda goma wanda suke kwatamkacin surori na alkur'ani ne wajen balaga da azanci da fasaha da kuma cike da labari wanda yake na gaibu idan har daga su wuce Allah ta'ala ya kalubalance su hakan din kuma ba su zo da shi ba kuma sai ya kalubalance su da su zo da sura guda idan har za su iya am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin cikin suratu yunus ku zo da sura guda ɗaya tal idan har da gaske kuce shi ne cikin fanɗararru sai zamanto waɗansu suna ganin cewa za su iya bugar kirji su zo da waɗansu daga cikin abubuwa wanda suke ɗauke da ma'ana ta alƙur'ani to a tsakankanin su kansu suka yi wa kansu raddi ɗaya daga cikinsu ya ce zai iya kwaikwayon suratul fil wani ya ce zai kwaikwayi suratul asir wani ya ce zai kwaikwayi inna a ɗaina amma a cikinsu a junansu suka ce wannan magana ce ta shirme shi mai suratul fil ya ce alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu zanabun tawil wa khurdumun tawil wa inda zalika min khalqi rabbina la'ajib ko na makamancin sa suka ce da Allah a bar wannan nan ce wannan shirme ne kawo wani bi inna adaina shi ma ya fito ya ce inna a'dainaka al'aqa fa salli li rabbika waz'aqa inna sha'ni aka huwa al'abalata wace wannan abin da ya bashi ma saboda ciki akwai shirme mun gane da kyau to sai ya zama to alkur'ani da yanda suka yi ta kokari a kansu kwaikwaye shi a tsakankaninsu za su yi wa kansu martani za su mayar wa kansu martani raddat balagatu ha da awamu aridiha raddala guyuri yadda aljani an al-hurami kamar yanda ya alburra ya fada wato saboda min indillahi ne walau kana min ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira wato da a ce daga wajen wani Allah yake da ka samu sabani mai yawa a cikin sa da ka samu ta taburza da tunka da wurura a cikin sa to amma saboda daga wajen Allah yake za ga da yanda yake da yawa din nan izu 60 ba za ka samu tunka da wurura a cikin sa ba kowace aya tana gaskata yar uwarta kowace sura tana ɗauke da saƙon da ‘yar uwarta take ɗauke da shi ba surar da take warwarewa saƙon da ‘yar uwarta ta tabbatar. Mun gane da kyau sai dai idan ka samu annasikh wal mansukh wanda kuma wannan sananne ne cikin ilimi ulumul qur'an akwai annasikh wal mansukh bangaren alqur'ani da kuma sunna da kuma yanda suke shafewa junansu kamar yanda yake sananne a bangaren ulumul qur'an wa anzalahu ala rasulihi wahya Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani ga jakadan shi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar wahayi zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da wasiqa ta mala'ika jibril alaihi salatu wassalam wato mala'ika jibril shine jakada wanda yake doke da wahayi wanda yake zawa da sako zuwa ga manzannai na Allah wanda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada kamar yadda yake cikin sirri bukhari hadithin anas bin malik ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ya isa madina abdullahi bin salam ya zo ya tambayi ma'aiki game da waɗansu abubuwa guda uku wanda daga ciki ya tambaye shi akan abin da ya shafi ma awwalu ashratis sa'a ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna وما ينزع الولد وما ينزع الولد الى ابيه او الى امه فقال اخبرني بهن جبريل انفا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكه sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da gulman kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin wato mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam shi ne arruhul amin wanda Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratu shu'ara cewa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin qira'al jumhur kenan nazala bihi ruhul amin qira'al abdullah ibn amir ash-shami wato shi ya ɗauki wato nazala arruhul amin ya zamanto mafa'ulun bihi ne saboda kowace kira'a tana da kai wajishi nazala bihi ruhul amin kira'a ta jumhur ar-ruhul amin shine fa'il wato mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu shine ya sauko da alqur'ani nazzala bihi ruhal amin Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya saukar da wato mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu da alqur'ani zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ala qalbika litakuna min almunzirin wato ya saukar da shi ga zuciyarka domin ka zamanto cikin masu galgadi masu tsoratarwa ga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ga dukkan wanda ya fandare ya karkace wa Allah subhanahu wa ta'ala malaika jibrilu alaihi salatu wassalam shine ya saukar da alqur'ani ga ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin shekaru wanda suke gwargwadon shekara 23 kamar yadda wato yake sananne a cikin alkur'ani kuma an saukar da alkur'ani a wannan tsari mufarraq ba don komai ba saboda da tasliya da kuma al'ijaba game da tambayoyi na sahabbai da kuma waɗanda ma ba sahabban ba ne muta'annitai ne mun gane da kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika linuthabbita bihi fu'adaka ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا wato saukar da alkur'ani da aka yi cikin gwargwadon shekaru 23 wanda kowane littafi cikin waɗannan littattafan na magabata zabura a dunkula aka saukar da ita a taura a dunkula aka saukar da ita zabu a injila a dunkula aka saukar da ita amma shi alkur'ani sai aka sassaukar da shi wataran sura ɗaya wataran aya ɗaya wataran ɗauki kwanaki ma ba a saukar da komai ba ba don komai ba saboda hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ga manzon shi sallama lokacin da waɗansu suka mai fallasa suka mai cuta suka zalunce shi suka yi mai hantara sai Allah ya saukar da ayoyi wanda za su lallashe shi bada na alamu an innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون سألت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وتصبوا للاشم مائك sannan kuma akwai tambayar da sahabbai suke yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam kai tsaye Allah tabaraka wata'ala yake saukar da aya akan ba su amsa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa munafi'un lin-nas yas'alunaka 'anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير غا يسألونك يسألونك أنا cikin القرآن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا wato wannan tambaya ta sahabbai wanda suke tambaya saboda neman ilimi akwai kuma masu zawa tambaya ta ta'annuti irin wanda za su ce a kawar mana da dutsen safa ya zamanto gurin yashi ne mu yi shuka a nan Allah tabaraka wata'ala ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna thamuda naqata musiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa athar ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake cikin musnad na Imam Ahmad Abdullahi dan Abbas ya ce Qurayshawa suka zo suka ce wa Maiki alaihi salatu wassalam ij'al lana as-safa dhahaban wa nu'minu bik kamar da mana dutsen safa ya zama to zinare kowa ya zama ya wadata idan aka yi haka mu kuma za mu yi imani da kai mu zala ce wata fa'aluna za ku aikata ka ce ƙwarai fa fada'a ma'aiki alaihi salatu wa salam ya daga hannu ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana so a mai da dutsen safa zinari saboda kwaɗayin mutanen shi su musulunta sun imani فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن ربك سبحانه وتعالى يقرئك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم صفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال بل باب التوبة والرحمة مايكي عليه الصلاة والسلام ديرو الله ubangiji subhanahu wata'ala ya turo da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam yace ka je ka ka faɗa mai idan yana so din dutsen saban ba abu ne wanda yake mai girma a wajen mai da shi dinari din amma zalika ala Allah bi aziz yace amma dai su sani cewa duk kuma wanda ya taurin kai bayan an mai da dutsen safa dinari to za a zabtar da shi azabar da Allah ta'ala bai yi wa wani cikin talikai ba ce amma ka ce mai idan yana so zan bar kafa a buɗe ta tuba da rahamata a gare su wanda Allah ta'ala na face shi da shirya zai musulunta ya tuba da kan wannan abin da yake kai na rashin ba'a ga Allah ya dawo ya shiga cikin wato zare na mutanen kirki ahlul khair sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam azala ce na yadda a bude musu gaba ta tuba da rahama kuma yana cikin musnad din da hadithu na abdullahi dan abbas cikin wata riwaya wasaluhu an yunahiya anhumul jibala fayazra'u suka ce to waɗannan duwatsun da suka kewaye makka suna so a ce sun zamanto sun baje sun koma yashi saboda su yi shuka sai mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalamu ya zo shi ya ce mashi in shi ta an tasta a niya bihim wa in shi ta an tu'utiya humul na zai sa'alu fa in kafaru uhuliku kama a halaktu man kana ƙablahun bala bal asta a bihim sai Allah ta'ala saukar da ma mana'ana an nursir bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun akwai waɗanda suke tambaya ta ta'annuti kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sai bukhari ya tabbatar mutum taguwar shi ta bata zai zo ce ya rasulullah aina naqati tadillu naqatuhu tadillu naqatuhu fa yaqulu ya rasulullah aina naqati wa ya'ti rajulun fa yaqulu ya rasulullah man abi fa anzalahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasuku wato wannan shine hikimar da ta sa alqur'ani aka saukar da shi mufarraqan amma saukar da shi da aka yi jumlatan shine an saukar da shi daga اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما عند الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وأتونا أنا مقنع كان سوكد القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بيت العزة بيت العزة نعم
نعم نعم وصدقه المؤمنون على ذلك حقا sannan kuma muminai sun gaskata wato alkur'ani akan cewa lalle alkur'ani zance ne na Allah subhanahu wata'ala wanda ya wahaye shi zuwa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya ba wai zancen tumasanci ba zance ne wanda Allah tabaraka wata'ala ya saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man asdaqu min Allah haditha wato ba wanda ya fi Allah tabaraka wata'ala gaskiyar magana yadda ya zance ne ba wani zance na gaskiya kamar zance na Allah subhanahu wata'ala to muminai sun gaskata da cewa alqur'ani Allah tabaraka wata'ala ne ya saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام وأيقنوا سنتبتر لتشوى أنه حقيقة القرآن كلام الله دانتا الله تبارك وتعالى بالحقيقة ده حقيقة واتو دانتا الله سبحانه وتعالى كحقيقة ما وي مجازي بقى kamar yadda waɗansu daga cikin fanɗararru suke da wannan fahimtar cewa alƙur'ani zancen Allah ne idan ka fassara shi da larabci zai baka alƙur'ani idan ka fassara shi da ibraniyanci zai baka attaura idan ka fassara shi da wani yaren zai baka zabura idan ka fassara shi da kaza zai baka kaza wato waɗansu suna ganin wannan shine wato zancen Allah to alqur'ani zance ne na Allah subhanahu wataala lafazzansa da ma'anoninsa duka daga wajen Allah tabaaraka wataala suka zo su laysa bi makhluqin ka kalami albariya wato alqur'ani ba wai abin halitta bane kamar yanda zancen talakai zamanto makhluqi to shi alkur'ani ba makhluk ba ne alkur'ani sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce daga cikin sifofi na Allah saboda zance ne na Allah wanda zance kuma sifa ce na aiki daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana ga annabawansa wa kallama Allah Musa taklima wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalama Allah thumma ablighu ma'amanahu وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم نعم
Ah, zai da kalli ta.
Bankali kuma na rage masa abin nan, bankali kawai gisa yin yau. Na.
نعم
Dama wannan
alƙur'ani ba abin halitta ba ne kamar zance na bil'adama wato zance na bil'adama wato halitta shi aka yi halƙu a fa'alil ibad wato Allah subhanahu wa ta'ala ne ya halitta su amma alƙur'ani shi ba makhaluki ba ne da wannan akwai lokacin a imamu ahmad imamu ali suna wal jama'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa da rahama wato fitina ta kunno kai cewa alƙur'ani makhaluki ne ana kiran malamai gidan sarauta kan cewa sai sun tabbatar da cewa alkur'ani makhluki ne in ko ba haka ba a yi ta'azabtar da su to ma'aiki alai a wato imam ahmad allah ta'ala ya ji kansa da rahama shi di yanda abin ya kai malamai da yawa da dama sun yi taƙiyya amma kuma shi bai yi taƙiyyan nan ba kamar yadda yake sananne idan ba karanta tarjamar imam ahmad allah ta'ala ya ji kansa da rahama faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashari faqad kafara wato dukkan mutumin da ya ji alqur'ani sai rai cewar alqur'ani zance ne na bil'adama to haƙiƙa ya fita daga cikin musulunci wato wannan kafirci ne wanda yake mukhrij min al-milla rai cewa alqur'ani zance ne na bil'adama ba zance bane na mahaliccin bil'adama wato bayan ka kore wa mutum shubahar da ya zamanto an barbada mai ita kuma bai amsa ba to lalle ya fita daga musulunci lokacin kafin ka fitar da mutum daga cikin musulunci to ka tabbatar da cewa dukkan wata shubaha wanda ya kamata a ce ka kore mai ita ka bai kokari ka kore mai ita saboda akwai abin da idan wanda ya sani ya kudirce shi zai iya fita daga musulunci amma wanda yake jahili ne ba za ka ce ya fita daga musulunci ba shi yasa za mu ga shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya jikansa da rahama wato yana daga cikin insafi na shi idan yana tattaunawa da irin waɗanda suke mulhidai ne kai tsaye baya ɗora musu kalma ta kabulasar amma shi ya san inda shi yake da wannan aƙidar tasu shi ya san ya fita daga musulunci saboda shi ya fahimci haɗarin matsala amma su saboda ba sani ba to dole sai ya kaɗe musu ƙura idan ya kaɗe musu ƙura to wanda ya tabbata akan wannan shirka din to kuma sai a dora mai kalmar kabulasa amma idan ya zamanto mutum ba kalkade mai kular da take tattare da shi ba ba za ka ce mai mushriki ba kafiri kafircin da yake fitar da shi daga musulunci da dama za a ga waɗansu an ba su abu a kulle amma inda za ka musu bayani dalla-dalla ga abin yadda yake nufi to za ga sun yi watsi da wannan abu to rashin samun wanda zai musu bayani dalla-dalla shi yasa suka zauna a cikin wannan duhu din mun gane to dukkan wanda ya rai cewa alkur'ani zance ne na bil'adama shi bai yadda cewa zance ne na Allah ba yana ganin cewa alkur'ani zance ne na mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam saboda Allah ce innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi inda dhil arshi makin yace zance ne na mala'ika na mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam wanda cewa wannan isnadi ne wanda na isarwa ba wai isnadi ba na wanda shi zancen ya fito daga wajen shi wanda zance ya fito daga wajen shi ne Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika jibrilu da ma'aiki alaihi salatu wa salam waɗannan dukkaninsu guda biyu masu isar da sakon Allah ne mun gane da kyau wa in ma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma alayka albalaghu wa alaina alhisab wa qad dhammahu Allah wa 'abahu wato haƙiƙa wanda yace alqur'ani zance ne na bil'adama Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge shi, Allah tabaraka wa ta'ala ya aibinta shi kuma ya mai alkawali da babbakuwa a cikin sakar wuta wanda take mai babbakawa. Kamar yadda wato Al'ur'ani ya tabbatar da haka, ya tabbata cikin al-musadarak na al'imamun hakim annai saburi da sanadi wanda yake Hassan zuwa ga Abdullahi ɗan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa. Abdullahi dan Abbas ya ce annal walid ibn al-Mughira jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fa qara'a lahu al-Qur'an fa ka'annahu raqqa lahu fa balagha dhalika Aba Jahl fa atahu fa qala ya am inna qaumaka yarawna ay yajma'u laka malan fa qala lima qala li yuqahu fa innaka qad atayta Muhammadan li ta'rida lima qablahu قال فقد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له ومنكر له ومنكر عليه فقال فما أقول فما منكم أحد أعلم بالأشعار منه ولا بالرجز ولا بالقصيدة ولا بأشعار الجن فوالله ما يقوله لا يشبه الشعر إن عليه لضلاوة وإن عليه لحلاوة وإنه ليعلو ولا يؤلى عليه فقال فإن قومك غير راض عنك حتى تقولوا فيه شيئا قال فدعني أفكر ثم قال إن هذا إلا سحر يوسر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر كما عند الله تبارك وتعالى يفضى cikin alqur'ani ne wato athar dan abdullahi dan abbas wanda yana cikin al-musaddarak lokacin da alwalidi ibn al-mujira wanda alwalidi ibn al-mujira yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu fasaha na larabawa sai suka ce mushi ya tafi wajen ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ji daga gare shi da ya je sai ya karanta mai alkur'ani sai zuciyar shi ta yi sanyi gangan jikin shi ya saka sai labari ya iso abuja da cewa ga alwalidi ibn al-mujira yana fama ya sa mutane kunya ya je wajen ma'aiki gashi yana fama ya imani sai abuja ya zo wajen shi ce am ya ce mutanenka suna nan suna shawara za a tara maka dukiya ya ce mai aka yi ce suna nan suka ce za su tara maka dukiya don kai ma an ce za ka yi alliance za a koba wajen ma'aiki babu dukiya kenan za a koba wajen ma'aiki da a raka tattara maka dukiya ce to ai inda ya ƙure shawa ne sun san cewa na fi kowa dukiya ina daga ciki wanda suka fi kowa dukiya cikinsu sai inda ya tarin dukiya ne zai sa in yi aliyansu in kwada wa ma'aiki sai yana da tarin dukiyar da ta fita su ya ce toho mutanenka yanzu suna nan abinda suke so yanzu a ji magana daga wajenka wanda lalle kana kyamar abin da ma'aiki din ya zo da shi saboda an ce ka je kaya maka karatu amma kuma dinga baki ɗaya jikinka ya saka ce to me zan faɗa ita ni da cikinku na san ba wanda ya kai da sanin waka ba wanda ya fi kai da sanin rajas ba wanda ya kai da sanin kasida ya ce kai halwa kokin aljannu ni na sani sai to amma wala abin da yake faɗa ba shi da alaƙa da waka ba shi da alaƙa da waka ya ce to dai ka faɗi dai wani abu dai wanda za a san cewa lalle kai ɗin ba ka yadda da abin ba sai ce to da ni ufakir a ɗan daga min kafa da ɗan yi tunani in gami ya kamata a faɗa saboda shi ba zai kirkira ce zai daga ƙarshe sai ya ce wato wannan alƙur'ani din ina haza illa ƙaunul bashar faƙala ina haza illa sihirun yusar ina haza illa ƙaunul bashar kawai magana ce ta bil'adama dai amma dai ba waƙa ba ce haka unais ɗan uwa abu zarar nilgifari kamar yadda yake cikin sayo musulun ɗaya ne daga cikin ahadu shu'ara ɗaya ne daga cikin mawaka mawaka wanda ya san waka ɗari bisa ɗari ya tafi wajen ma'aiki lokacin da shi da abudar da mahaifiyarsu wato sun fito daga cin gifar amma kuma ba su iso maka ba sai suka zauna wajen halinsu ɗan uwan mahaifiyarsu yana musu alheri da ƙarshe mutanen shi sai suka yi musu hasada ya suka ce ai da ka fita wannan yaro unesu yana zuwa wajen iyalinka yana lalata da ita da ya zo sai ya faɗa musu ya ce yanzu kai unesu haka ake sai ya ce an ce kana shiga gurin iyalina kana ɓata ta ya ce a to abuzar sai ya ce to amma ma mu zo min ma'rufika faqad kaddartahu alherin da kake mana na baya ka lalata shi wala jima'a laka ba amma ba da can kuma mu sake zama da kai za mu tashi umar muka gidanka to suka zo su suka sauka a wani guri shikenan shi Abu Dharr al-Ghifari da ba tun kusan shekara uku da ta huce yana sallah tun kafin ya gama aiki alaihi salatu wassalam kamar da yake ga wa Abdullah ibn Samit to Unais sai ya tafi Makka da ya je Makka sai yake tubus a lokacin ana cewa ma'aiki ya bayyana gashi mawaki ne waɗansu ce mawaki ne waɗansu ce boka ne waɗansu ce masihirci ne daga ƙarshe ya je shi ya ji magana shi ya ce kai ya ce ya ce laɓar sami to ƙaunar kahana fa ma huwa bai ƙauli na ji maganar boka ya ba irin maganar su bace wannan sannan kuma wa laqad wada'tu qawluhu ala aqra'i shi'ri fa ma yalta'imu ala lisani ahadin ba'di annahu shi'run yace na ɗora maganar nan tashi akan dukkan waɗansu wato auzan na shi'ri amma baya kama da shi da shi'iri sai innahu lasadiqun wa innahum lakadibun lalle abin da yake faɗa shi manzon Allah ne gaskiya ne gaskiya yake faɗa su kuma ƙarya suke to da ya ga wa Abu Dharr haka Abu Dharr yace to lalle ni ma akwai buƙatar in je in baiwa ido na abinci in je kuma in baiwa kunne na abinci in ji da kunne na in gani da ido na to Abu Dharr shi ma tafi kuma ga Dumad wanda dumad a lokacin jahiliya yana ɗaya daga cikin masu yin tawaida shi kuma hadisi yana cikin sahih bukhari dumad lokacin da ya zo shi maka sai ya ji fasamiya sufaha min ali makata ya na inna muhammadan majnun wato sai ya ji mutane daga cikin mutanen maka suna cewa muhammad mahaukaci ne ba shi da lafiya to sai haɗu da ma'aiki sai ce na ji labari an ce baka da lafiya فإني رجل أرقي من هذه الريح فإن شئت أن أرقيك فلعل الله يشفيك على يدي يشفيك على يدي yace idan kana so in yi maka tawaida la Allah Allah tabaraka wata'ala ya baka lafiya ta hanyar tawaida da zan yi maka yau sai manzo Allah ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da ya kare zuwa bakin fauzan azima sai ya ce ila alayya kalimatika sake musu inji da ya sake ce kai wanda ba mahaukaci ba ne lafiyar shilau ya ce ya ba fi masu lafiyar lafiya kai tsaye mu baya to kaga wato duk wanda zai kamanta alkur'ani da cewa alkur'ani waka ce ko bokanci ne ko wannan ne to duk wanda ya je wajen boka in ya ji maganar shi ya ji alkur'ani ya san ba ɗaya ba ne ba daga waje ɗaya suka fito ba ba daga mishkat wahida ba suka fito idan mutumin da yake mawaƙi ne ya ji alƙur'ani ya san ba shi da alaƙa da waƙa mutumin da yake matsahi ne ya ji alƙur'ani ya san ba shi da alaƙa da tsaki mun gane da kyau to shi ne anan ya ce wa ƙadu zammahu allahu haƙiƙa allah subhanahu wa ta'ala ya zargi shi mutumin da ya ce alƙur'ani maganar bil'adama ce shi ne alwalid ibn al-mughira da kuma wanda ya hau kan turba ta irin ta walid ibn al-mughira wa'abahu Allah tabaraka wa ta'ala ya aibinta sa wa au'adahu bi saqara kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mai alƙawali zai babbaka shi da wuta wanda ake ce da ita saka haythu qala ta'ala yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani suratul muddathir Allah ya ce sa'uslihi saqara da sannu zan shigar da shi cikin wuta wanda take mai babbakawa wa ma adraka ma saqaru me ya sanar da kai mecece ake cewa saqar la tubqi wa la tadhar wato la tubqi bata wanzar da dukkan abin da aka jefa cikin ta wala tadharu bata barin shi salim alim lawahatul lil bashar wato me babbakewa ce ta fata ta bil adama wato saqar kenan alaiha 19 falamma au'ada Allahu bi saqara yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawali ga shigar da dukkan mutumin da ya zamanto yana da irin wannan aƙira ta cewa alkur'ani zance ne na bil'adama shigar da shi sakara liman qala ga dukkan wanda yace ina hadha illa qaulul bashar wato hadha wannan abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da shi na alqur'ani ba komai bane face dai fada ce ta bil adama in dinnan ma'anar ta ma ce ma hadha illa qaulul bashar wato wannan alqur'ani din da ma'aiki yake karantawa ba komai bane face dai fada ce ta bil adama to Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya zamanto yana da wannan aqidar to sa usulihi sabar malam ya ce alimna sai muka sani wa ayqanna muka tabbatar annahu qawlu khaliqil bashar wato haqiqa alqur'ani fada ce ta mahalicin bil'adama fada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wala yushbihu qawlal bashar kuma baya yin kamama da maganar bil'adama wato su waɗanda suke ƙoƙarin su korewa Allah tabaraka wa ta'ala kamanceceniya da bil'adama irin jahamiyawa da mutazilawa da suka ce ba za ka ce Allah ta'ala yana zance ba wanda kuma cewa Allah ta'ala yana zance wannan shine sifa ta kamala ka siffanta Allah da ta'ala da cewa shi mutakallim ne biman sha'a mata sha'a ga wanda ya so a lokacin da ya ga dama wannan shine ka siffata shi da siffa ta kamala saboda in muka kallaci lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaito mana da kissar Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da mutanansa wanda suka riki dan marake suke bauta mushi bayan annabi Musa ya tafi wajen tattaunawa da Allah Allah ce wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila wato sai ya tabbatar da cewa ashe adamul kalami sifa ce wanda take ta aibu wanda ba za a jingina ta ga Allah ba shi yasa ce shin ba sa ganin su waɗannan masu bauta wa wannan dan marake din shi dan maraken baya musu magana wato yana daga cikin sifa ta al-khaliq ya zamanto ya takallam kenan fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khawar fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanasi afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan to sai suka zamanto suna ganin cewa in kace Allah yana magana ka kamanta shi da bil adam to su kun mun san bazancan Allah la yushbihu qawlal bashar baya kama da zancen bil adama kamar yadda jin Allah baya kama da jin dan adam ganin Allah baya kama da ganin dan adam aikin Allah baya kama da aikin dan adam mun gane da kyau idan ka siffanta Allah tabaraka wata'ala da siffar da ya siffanta kansa da da ita ko kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da wannan siffa din a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya ba wai kana nufin ka kamanta Allah bane da bil'adama saboda kowanne zaka ajiye shi a mahallinsa kaza din nan ma'lum ne al-kalam ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah mun gane da kyau na'am
نعم ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر نعم ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر dukkan wanda ya siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da wata ma'ana daga cikin ma'anoni na bil'adama ya siffanta cewa zancen Allah irin zance ne na ɗan adam ko jin Allah irin ji ne na ɗan adam wanda yake takaitacce ko ganin Allah irin gani ne na ɗan adam wanda yake takaitacce ko wani aiki cikin ayyuka na Allah ya kamanta shi da irin aiki ne na bil'adama mashi'a ta Allah ya kamanta ta da mashi'a ta bil'adama to ya sani faƙar kafara hakika ya kafirta faman absara hadha i'tabara wato dukkan wanda ya lura da haka ya lura da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa ga mutumin da ya zamanto ya ce alqur'ani qaulul bashar ne kuma daga ƙarshe Allah ta'ala ya ce sa uslihi saqar to kenan dukkan wanda zai faɗi wani abu zancen Allah ya ce zance ne na bil adama aikin Allah ya ce aiki ne na bil adama jin Allah irin ji ne na bil adama wato shi ma zai iya faɗawa cikin wanda Allah ya ce sa usulihi sadara i'tabara sai ya lura da haka da kyau dukan wanda ya ga wannan ayar wanda take cikin suratul muddathir wanda Allah subhanahu wata'ala ya magana akan waɗanda suka fandare suka ci alkur'ani zance ne na bil adama to zai lura ya ɗauki izina kan cewa ashe kamanta wata sifa daga cikin sifofi na Allah da sifa ta bayinsa wannan zai iya fitar da mutum daga cikin musulunci shi yasa idan ya zamanto mutum bai tsaya ba tsakatsakiya ba wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to dole sai an samu ɗaya daga cikin biyu imma guluwi wuce gona da iri imma ya zamanto an samu tafriq an samu takaitawa wajen abin da ya shafi kiyayewa dokar Allah kaga an samu al-mu'addiluna masu wafantarwa suka ce Allah tabaraka wa ta'ala baya ji baya gani baya zance baya kaza baya kaza baya kaza sai ga sun wafantar da Allah ma duka sun ce ba a sama yake ba ba a ƙasa yake ba ba a bangare ɗaya bace ba a kaza ba to da ƙarshe sai ya gane cewa me wafantar da shi akai a ga wannan shi kuma abu da wanda shari'a ba ta yadda da shi ba to kuma daga bangare ɗaya kuma akwai almujassima wanda su kuma suna ganin tunda Allah ya ce yana da hannu bali ya dahu ba su tsata ne suna ganin hannayen Allah irin na ɗan adam wani tu suna ala'aini idanuwan Allah irin na ɗan adam ne jin Allah irin ji ne na bil'adama wa huwa sami'ul basir ganin Allah irin gani ne na bil'adama sai zamanto su ma kuma sun huce gona da iri su waɗancan sun kore wa Allah tabaraka wa ta'ala abubuwan da Allah ya tabbatar wa kanshi su kuma wannan sun kamanta Allah ta'ala da bil'adama wanda kuma kowanne daga cikin shi kafirci ne dole in kana so ka zamanto ka samu zaman lafiya shine ka tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kai shi sannan kuma wajen kaifiya wannan lasna muta'abbadi na biya ba a bautar da mu da cewa sai mun san kaifiyar nan Allah ya yi magana wata irin magana ce a tsaye ya yi ta ko a zaune da wani irin kaza da ya wadda duka kaifiya ce wanda take gauru ma'aluma amma dai zance zance sananne ne mun gane da kyau magana sananniya ce a wajena da kai da kowa da kowa amma ta Allah yaya ne ya yi ta kaifa ta kallama Allah subhanahu wataala wannan shi kadai bai wa kanshi sani shi yasa ɗaya daga cikin mu'tazilawa da yazo ya samu Abu Amr ibn al-Ala al-Basri ɗaya daga cikin qurra as-saba ya ce yana so ya karanta mai fadar Allah ta'ala da wa kallama Allah Musa ta kalima ya karanta mai wa kallama Allah Musa ta kalima sai ya zamanto Allah ya zama maf'ulun bihi Musa ya zamanto fa'ili dan kada a siffanta Allah da shi ne magana wato annabi Musa ya yi wa Allah magana mun gane da kyau ya ce a matsayin shi na ƙari'i idan ya yi haka zai zamanto ya samu karbuwa wannan fikira ta samu karbuwa a wajen bayin Allah kira ce za a ce kira ce mutawatira sai ce mai to ka kaddara na karanta muka wa kallama Allah Musa ta kalima ta sha mutane sun gaskata haka ne to idan mu koma cikin suratul a'raf walam ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu ce za mu karanta ta to eh nan shi in an fasara akan cewa saboda Musa shi ba shi da matsala wajen dama suna ne mafasuri Allah ɗin kana mai kana mai wasali sama ya zama maf'ulun biyu ko kuma kan ɗan alarabci ya halatta wa sha'a nahu khafa rabbahu umar wa shadda nahu zana nawruhu shajar wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimati sai da aka kawo fa'ulun biyu sannan aka kawo fa'ili to ka kaddara mun doka anan an sha to amma a can kuma ya zaka fasara ta wa kallamahu to can ma rabbahu din zaka ce kuma ai ba zai zama ba shi yasa alkurani idan a wancan gurin ka samu malaba to wani gurin in yaje sai ya fallasa ka ka kamo ka gano cewa wancan gurin ga abin da yake nufi wancan gurin ga abin da yake nufi shi yasa alkurani yufassiru ba'dahu ba'dan abin da ya zamanto wato yayi yayi iskali a can ba ka gano shi 100 bisa 100 a can ba me ake nufi da shi to in ka koma wata ayar sai ga cewa ta fassala maka shi ta bayyana maka shi dalla dalla za mu ga cewa wanda suke ganin cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wanda suke ganin cewa annabi isa da ne na Allah sun ce min ce wannan wanda take tabi'idiyya wato rai ne ma'abucin tsarki wanda daga shashin Allah ya fito yani na Allah kenan za mu ga cewa kuma akwai irin wannan min hudin a cikin alkur'ani kuma wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu to kaga idan ka ce minhu din nan tabi'idiyya ce to wannan ita kuma minhu din mene ce shi yasa alqur'ani idan kana karanta shi in dai da basira kake karanta shi kana bin ma'ana dalla dalla kana kokarin ka san wannan ayar me take dauke da shi na sako ta hanyar bibiyar tafasir wanda suke mutawassidai ko kuma ma wanda suke kanana irin su taysirul karimin rahman wanda ba sa wasa sosai saboda kada ka ce ka tafi irin su aljami'u li ahkamil qur'an ko littafin ibn jarir al-tabari wato ta'wil bayan an ta'wil bai ake ce mai da al-jami'u bayan an ta'wil ayil qur'an ko ibn kathir ibn kathir lokacin shi ma yana wasa'a amma in ka dauki tafsirul karimur rahman za ga cewa tafsiri ne wanda alhamdulillah kusan a takaice yake to za ka ga aya bai wuce sufa ɗaya na bayani a cikin aya to za ga cewa ga abin da malamai magabata suka tafi akai wanda babban malami a sheikh nasiru sa'idi allah ta'ala jikinsu da rama wato babban malami ne na wannan karni da mun gane da kyau haka cewa ya tattaro maka maganganu na malaman da suka huce wajen shekara dubu da wani abu sai ya kawo maka a takaice ya ce ga maganar da tafi inganci to irin wannan idan kana karantawa lokacin da ka ɗan ido a irin wannan sai kuma kaɗan shiga cikin almutawassiduna irin su ibnu kathir din kaleka babu laifi irin su a littafin aljami'ul ahkamul qur'ani irin su ahkamul qur'an da sauransu masu juz'i bakwai shida biyar goma a lokacin ma ka haura daga nan irin su shi jami'ul bayan din na na ibnu jarir tabari irin su التفسير المنير na الدكتور وحبة الله الزحيلي wato da sauran tafasir na malamai wanda za ka wasu a kanka wajen fahimtar aya ɗaya wajen kuma irin musamman wata kalba wani harafi daga cikin hurufin jari in suka zo ya za ka ba shi ma'ana sannan kuma wace ce ma'ana mafi inganci a wannan guri wanda ta fi dacewa da shi wanda idan ka koma can za ka yi ta gani mun gane da kyau faman absara hadha atabaraku wa'an mithili ƙaunin kufarin zajara sannan kuma ya zai tsawatu daga kwatamkacin magana ta waɗanda suke kafirai ne butulu wato irin magana ta alwali da ibn mugira wanda ya yi game da alƙur'ani wa alima annahu bi sifatihi laisa kalbashar sannan kuma mumini zai gane cewa haƙiƙa wato Allah subhanahu wa ta'ala bi sifatihi da siffofin shi wanda daga cikin siffofin shi akwai alkalam laisa kalbashar wato ba kamar siffa bace ta bil adama wato zai gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala siffofin da Allah ya siffanta da su naji da gani da zance da hannu da ido da sauransu ba kamar ji da gani bane da zance da hannu da ido na bil adama kowanne ya sha bambam jin Allah ya sha bambam da jin bil'adama ganin Allah ya sha bambam da ganin bil'adama zancen Allah ya sha bambam da zancen bil'adama da sauransu to yana ga nan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba kuma za mu tashi akan gaba ta abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama da bayan Allah waɗanda suke mumine Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu ganin sa a gobe kiyama abinda muka yi daidai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu